نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم فمن قام وضوء فمن قام إلى إلي وضوء من نوم أي- أو غيره فقد قال بعض العلماء مم.
يبدأ يسمي الله
masha Allah malam yace faman qama ila wudu'in wato dukkan wanda ya tashi zuwa ga yin alwalla wanda yayi nufin zai yi alwalla min naumin saboda barci da ya kwashe shi da ya tashi kuma lokacin sallah yayi aw ghairihi ko kuma wani barci daga cikin abubuwan da suke wajibta yin alwalla to faqad qala ba'dul ulama'i haƙiƙa shashe daga cikin malamai na malikiya shine ibnu habib da ash-shaykh abu bakr al-abhari to haƙiƙa waɗannan malamai suka ce yabda'u to idan ya zo sai ya fara idan ya zo zai fara fa yusammillaha subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a farkon alwallata shi ya ce bismillahi wato dukkan wanda ya tashi zai yi alwalla bayan ya kawo ruwan alwalla ya ajiye a gaban shi a damar shi in mai buɗaɗɗen baki ne a hagun ɗinsa in kuma wanda yake ba mai buɗaɗɗen baki ba ne to zai fara sai ya ce bismillahi na'am ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف malam ya ce amma ba'duhum sashe daga cikin malamai na malikiya walam yarahu wato bai gaba yin basmala a farkon alwalla نعم min al'amuri bil ma'aruf yana daga cikin wato al'amari wanda ake aiki da shi a wajen magabata waɗanda suke na ƙurai wato daga cikin malamai na malikiya akwai waɗanda suke ganin cewa yin basmala a farkon alwala wato hadisan da suka tabbatar da ita wato ba su kai matsayin da za a ba su matsayin hadisi ingantacce ba نعم an gane ko to amma al'imamu abu hanifa allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama kamar yadda a sheikh sayyid kamal a abu malik ya kawo cikin littafinsa sahihu fiƙihi sunna wato ya ce lam ya siha fi hadal babi shay'un min al hadith wato ba wani hadisin da ya inganta a abin da ya shafi yin basmala a farkon alwala wato akwai hadisai da dama wanda sun zo su amma ya ce ba wanda ya kubuta daga hannun annuqat wato kowanne idan malaman hadisi wato suka bi silsilarsa wato suka bi rijalul isnad din nashi wato sai su samu a ciki akwai wanda yake ba a amsar hadisi in yana ciki ko kuma dai akwai wani abu wanda zai kawo cikas wajen amsar hadisin to da haka waɗansu daga cikin malamai sun ba shi matsayin mustahabbi ne sun ba da yin basmala a farkon alwala mustahabbi ne waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a yin basmala a farkon alwala asulan ma baya daga cikin lamarin da yake ana aiki da shi a wajen magabata na ƙwarai bari ma dai waɗansu daga cikin magabata suna ganin wannan abu ne wanda yake abin ƙi abu ne wanda ba a so aikata shi ba amma yawancin malaman malikiya abin da suke kai shine yin basmala ɗin za a yi ta na'am وكان الإناء على يمينه أمكن له في تناوله sannan kuma malam ya ce wa kaunul ina'i da kasancewar makayin da mutum zai yi alwalla da shi da kasancewar shi an ajiye shi ala yaminihi akan damar shi wannan mai alwalla din to wannan mustahabbi ne a kawo makayi makayin da mutum zai yi alwalla da shi in irin su kwano ne ko bukuru ko wata dai kwanteka ko roba wanda ba a bakinta a buɗe yake to a ajiye wannan makayi ɗin a damar shi mai alwalla amkanu lahu fi tanawulihi wato shi ne mafi sauƙi ga shi mai alwallar cikin ɗokar ruwa daga cikin wannan akushi ɗin wato ya ɗauki ruwa daga cikin wannan kwasko iri yadda ake yi a da a gani yawanci alwala da kwasko ake yin ta ana sai da kwasko ko a kasuwa ka je ka za ka yi alwala ba sani za ka ɗauka ba kwasko ne a cike ga nan to an gane to wannan shine abin da malam ya ce na'am wa yabda'u yaghsilu yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan to shikenan to bayan an ajiye wannan makayi din a gurin da ya dace da shi in mai buɗaɗɗen baki ne an ajiye shi a hannun shi na dama ɓangaren shi na dama in wanda kuma yake mai kuntataccen baki ne mai ƙaramin baki ne irin su sahani ne irin su buta da makamantansu to ya ajiye shi a hannun hagu to wa yabda'u sai ya fara alwala kuma zufa ya gasilu ya daihi ƙabla an yi da ƙabla an yi da khilahuma fil ina'i sai ya wanke hannayen shi guda biyu kafin ya shigar da su a cikin akushi ɗin sai ya wanke su tsalatsan sau uku cicif wato wannan shine abin da zai idan ya zo bayan ya gama ya ajiye makayi a hannun shi na dama in mai buɗaɗɗen baki ne in kuma wanda yake mai rufaffen baki ne mai kuncin baki ne ya ajiye shi a ɓangaren shi na hagu sai ya wanke hannayen shi zuwa ga maɓanɓarar hannu sau uku cicib zai wanke su na'am fa'in kana kadbala au tagawwaba sala zalika minhu to malam ya ce fa'in kana kadbala to idan ya kasance haƙiƙa ya yi bawali wato ya tafi ban ɗaki ya kama ruwa auta gawwaɓa ko kuma wato ya yi bayan gari ko ya fitar da madiyi ko ya fitar da wadiyi ghasala zalika minhu to sai ya wanke wannan abin da ya fito ɗin zalika wato wannan abin da ya fito ɗin minhu wanda ya fito abin da ya fito daga jikin nashi in bawali ne ya wanke azzakarin shi ya gyara shi in bayan gari ne ya wanke adduburar shi ya gyara ta in wadi ne ko mazi ya wanke azzakarin shi ya gyara shi ya tsabtace shi sun matawadda'a sannan kuma sai ya wanke hannayen shi zuwa ga maɓanɓarar hannaye ana alwudu ana nufin alwudu'ul lughawi lalwudu shar'i wato alwalla abin da ake nufi da ita a wajen luga ta larabci a yaren larabci za a ce tawadda'a amma ana nufin ka wanke hannayenka zuwa ga mabambaral hannaye ba wai ana nufin ka yi alwalla wanda take ta shari'a ba an gane ku thumma tawadda'a sannan kuma sai ya wanke hannayen shi zuwa ga mabambaral hannayen shi na'am thumma yudkhilu yadahu fil ina'i to shikenan to kaga da yace thumma tawadda'a thumma yudkhilu yadahu fil ina'i sannan kuma bayan ya wanke wannan hannayen nashi sau uku sai ya shigar da hannunsa na dama fil ina'i a cikin wato akushi din wannan na ruwa sai ya shigar da shi a cikin akushi din na ruwa in zai iya yiwuwa ya shigar da shi faya huzul ma'a sai ya ɗoki ruwa da wannan hannun nashi idan kuma ya zamanto ba zai iya ba shigar da shi irin sahani ne to sai ya zuba ruwan a hannayen shi sai ya zuba ruwan a hannayen nashi ba tare da yayi barna ba na'am
طاف ثلاثا مم.
من عرفة واحدة min gharfatin من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث أو ثلاث أو ثلاث غرفة malam ya ce faya hudul ma'a fayu matmidu fahu wato sai ya kurkure bakin shi to saboda kurkurar baki sunna ce a malikiya Mm.
wato sai ya kurkure bakin shi talatan sau uku wato shuɗi uku zai kurkure bakin shi shuɗi na farko wannan shine sunnar Mm.
amma da na biyu da na uku wannan mustahabbi ne Mm.
min gharfatin wahidatin insha'a malam yace idan har ya so idan malami ne wanda yake ƙwararre wanda ya iya kurkurar baki zai iya yin wannan kurkurar baki ɗin guda uku dukkaninsu da kwamfata guda ɗaya tal Mm.
wato zai iya yin su da kwamfata guda ɗaya tal in ya kurkura ya kurkura ya kurkuras ya tohas hallo ya kurkura ya kurkura ya tohas hallo ya tsakura ya kurkura ya tohas duka da kwamfatar guda ɗaya Mm.
saboda shi alaramma ne Mm.
au tsalatsi harafatin ko kuma ya kurkure bakin nashi da kwamfata guda uku Mm.
wato kowata kurkura ya ɗauko mata ruwanta daban Mm.
idan ya ɗako ruwa na farko ya kurkure bakin shi ya tohas hallo ya ciko wani ruwan ya cika a bakin shi ya kurkura ya kurkura ya tohas ya ciko hallo ya kurkura ya kurkura ya kur- ya tohas Mm.
an gane ko Mm.
wato yana da huska guda biyu imma an yi mudmida fahu Mm.
bi salati harafatin Mm.
an gane ko Mm.
salasa marratin wato ya kurkure bakin shi sau uku cicif da kwamfata guda uku Mm.
na ɗaya kenan wa imma an yi mudmida fahu bi gharfatin wahidatin salasa marratin Mm.
da kwamfata ɗaya tal wato ya kurkure bakin shi sau uku Mm.
shi ma wannan duka ya halitta kowanne idan mutum ya yi za ka leƙa shi wannan ƙin mutumin ka gani Mm.
in akarmakallahu ne wanda ya iya alwala ya san takatsantsan na alwala ya san shige da huci na alwala idan ya yi da kwamfata guda ɗaya zai iya yiwuwa ma wanda ya kwamfata uku ma ba zai fi shi iya ba Mm.
saboda shi wanda ya kwamfata ukun jahilin abin ne Mm.
kawai zai iya kawo ruwan yake zubarwa yake zuba a bakin shi ya zubar wani gurin bai ma san ba ruwan ya shiga a cikin bakin nashi Mm.
na'am Wa in istan- wa in istaka wa inistaka wa in istaka mm.
fa usbi- fa us- bi usbu'ihi bi usbu'ihi fa ahsanu.
malam yace wa inistaka bi usbu'ihi wato idan mai alwalla ai wa inistaka almutawaddi'u Mm.
idan mai alwalla ya danyi aswaki bi usbu'ihi da dan yatsar shi na dama Mm.
ya diba manuniyar yatsa shi ya shigar da ita a cikin bakin nashi ya shigar da ita kan haƙoran shi ya ɗan gugurza ya ɗan jajjara a cikin alwallar tashi Mm.
to fa hasanun wato wannan ya aikata abu wanda yake mai kyawu saboda dukkan waɗansu datti wanda suke sabbin liƙuwa ne da cikin haƙorin shi ko jikin dadashin shi wato za su sauka Mm.
a dalilin wannan ɗan mummotsa gurin da ya yi Mm.
nan kaga zai tafi ya shiga sallah mala'ikai waɗanda suke sallah tare da mu wato suna jin ƙanshi a bakin shi ba wani tsori ba wani wari na ko ya ci abinci bai kurkure bakin shi da kyau ba ko na ya ci albasa ko na ya ci karoti ko na ya ci riɗi da makamantansu Mm.
wanda wani za a ga a yana son riɗi to idan mutum ya yi asuwaki bi usbu'ihi da ɗan yatsar shi na dama manuniya Mm.
to fa hasanun wannan mustahabbi ne usbu'i yana da kwai wato sura kusan guda tara Mm.
an gane ko Mm.
bi usbu bi asbu Mm.
bi isbu wanda duka za ka faɗe shi Mm.
za ka yi ta bi usba Mm.
an gane ko Mm.
shi muka faɗa ɗazu bi usbi Mm.
bi asbi Mm.
bi isbi Mm.
ihi Mm.
sannan kuma za ka iya kowane musallasul ba'i ne wa musallasul hamza Mm.
an gane ko Mm.
to fa hasanun wato wannan mustahabbi ne a ya halitta mutum ya yi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wato ba dan kada in takura wa al'ummata ba in jefa su cikin kunci da na umarce su da su dinga yin asuwaki a wajen kowace sallah to wannan yake nuni akan cewa wannan umarni na wajibci babu shi amma umarni na mustahabbanci yana nan ga dukkan wanda ya samu dama to zai wato yi asuwaki a lokacin da zai yi alwala na'am ثم يستنشق يستنشق بأنفه بأنفه الماء ma'a ماء نعم malam yace thumma yastanshiqul ma'a bi anfihi نعم sannan kuma bayan ya kurkure bakin shi sau uku thumma yastanshiqul ma'a sannan kuma yana shaƙa ruwa bi anfihi da hancinsa wato yana shaƙa ruwa a cikin hancinsa wato a alistinshaq wato shine mutum ya ja ruwa da lumfashin shi zuwa cikin hancinsa wannan shine ake ce da shi alistinshaq to shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa idan mutum ya kwanta barci shaidan yana kwanta ya yi barci a saman karan hancin shi kamar da manzo Allah ya ce to idan mutum ya tashi ya shaƙa ruwa a hancinsa saboda shaidan in ya fatar da shi نعم
wayan tatsiruhu haka ne ko wayastansiruhu نعم salasan hakanan kuma wato sai ya fatar da wannan ruwa daga cikin hancin shi da ya shaƙa sai ya fatar da shi wato ya fa'alu zalika salasa marratin shine salasan din نعم wato zai shaƙa ruwa a hancin shi ya fyatas ya shaƙa ya fyatas ya shaƙa ya fyatas sau uku cicif نعم
Mm, يجعل يده على أنفه mm.
كامتخائه malam ya ce ya ja'alu yadahu ala anfihi kam takhatihi wato lokacin da mutum zai kurkure bakinsa to yana ɗora hannunsa na hagun babbar yatsa da manuniya yana ɗora su ala anfihi akan hancinsa halin kasancewa shi yana mai kama hancin shi haka zai yi kenan نعم kam takhatihi wato kamar yadda zai hace majina kamar yadda zai hace majina haka zai mishi a lokacin da yake cikin alwala din in ya zo zai shaƙa ruwa a hancin nashi in zai fatas din in zai fatas ba da hannun damu ba zai fatas نعم da hannun shi na hagun zai kama ya fatas نعم saboda gurin abin da ya shafi dukkan abin da yake na datti ne to ana gudanar da ana gabatar da wato bangaren hagu نعم kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya saba al'adarsa ce نعم duk abin da ya shafi wato a abin da ya shafi a takrim ne abin da ya shafi kyautatawa ne da girmamawa da mutuntawa to yana gabatar da dama a bangaren hagu ma kana min babi takrim yuqaddimu al-yamina 'ala al-yasar amma wa ma kana min babi ghairi takrim fa innahu yuqaddimu al-yasara 'ala al-yamin wato a bangaren abin da ya shafi wato aiki wanda yake na girmamawa da mutuntawa dama ake gabatarwa irin abin da ya shafi a alwala sai ka wanke gabar dama sannan ka wanke ta hagun wannan mustahabbi ne in za ka shiga masallaci ka shiga da kafar dama sannan kuma kafar hagu an gane ko a idan za ka sa takalmi ka saka kafar dama sannan ka- ka saka kaf- kafar hagu in za ka saka riga ka sa hannun dama sannan ka sa hannun hagu wannan duka ma kana mai babu takrimi ne in za ka bai wa wani kyauta ko wani abu da za ka miƙo mishi ka bashi da hannun dama shi ma ya amsa da hannun dama in za ka amsa kai ma ka amsa da hannun dama in za ka ci ka ci da hannun dama in za ka sha ka sha da hannun dama in za ku gaisa ku gaisa da hannun dama wannan duka ma kana mai babu takrimi ne amma in mutum ya shiga banɗaki zai yi bayan gari bayan ya gama wanda zai yi amfani da wannan hannun hannun hagun zai yi amfani da shi ba zai yi amfani da hannun dama ba saboda wannan ƙazanta ne za a yi tsarki a gama a a wanke bayan gari da makamantansu duka wannan hannun hagun ne in ya zo shi in zai shiga banɗakin dama farko kafar hagu yake shigar da ita an gane ko haka nan in zai shiga kasuwa kafar hagu yake shigar da ita in zai fito daga cikin masallaci kafar hagu yake fitowa da ita wato dukkan abin da ya kasance min babi gairi takrim ne wato yana yin sa da hannun hagu saboda shedan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ta khalifu shaytana fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wato ku saba wa shedan wajen cin abincinku da shigi da huci ɗinku don shedan in zai ci abinci da hannun hagu yake ci haka duk wanda yake cin abinci da hannun hagu wato yana koyi ne da shedan yana karawa shedan jama'ar mabiya ne an gane ko yana karawa shedan mabiya ne ta نعم ويجزئ أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق ma استنشاق yawwa wayujzi'uhu aqallu min thalathin malam yace mafi karanci min thalathin daga kwamfata guda uku yana isarwa mai alwalla fil madmadati a cikin kurkurar baki ya halitta mai alwalla a kurkurar bakinsa mafi karanci daga kurkurewa sau uku wato yayi aqallu min thalathi gharafatin yujzi'u almutawaddi'a fil wudu'i wa fil madmada wato ya ishi mai alwala a cikin kurkurar baki in yayi amfani da karanci da kwamfata guda uku hakanan kuma idan yayi amfani da karamci daga abin da ya shafi a shi kurkura baki din maimakon ya yi shi sau uku ya yi sau ɗaya ko ya yi sau biyu to wannan shi ma ya isar mashi walistin shaƙi da kuma shaƙa ruwa wato ya aikata su da kurkurar bakin da shaƙa ruwar kowanne ya yi ta da kwamfata ɗaiɗai kuma ya yi ɗaiɗai ya isar mashi saboda husulus sunna wato ya tsubutu wato bi gharfatin wahida wa bi madmadatin wahida wato yana tabbata ne da kurkurar baki ɗaya da kuma kwamfata ɗaya hakanan shaƙa ruwan shi ma yana tabbata ne da kurkurar baki ɗaya da shaƙa ruwa ɗaya saboda ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato tawabba'a marratan marratan ya yi alwala sau ɗaiɗai dukkan gaɓaɓuwan nashi ga baki ɗaya ya wanke su sau ɗaiɗai an gane ko ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi haka hakanan tawadda'a marrataini marrataini ya yi alwala ya wanwanke gaɓaɓuwan sau biyu biyu hakanan kuma tawadda'a talata marratin ya yi alwala sau uku uku ya wanke kowace gaba wato sau uku wanda yake nuni akan cewa a shefil amri sa'a al'amarin yana da kwayalwa yana da faɗi idan ka gwani wanda ya iya alwala ya yi amfani da kurkurar baki ɗaya da shaƙa ruwa ɗaya da wankewa huska ɗaya da wankewa hannaye ɗaiɗai so ɗaiɗai to wannan dukkanin shi ya yi koyi da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi irin wannan alwala kamar yadda al'imamul bukhari wato cikin littafinsa aljami'u a sahih wato ya kawo a wannan siffar alwallar haka ya kawo ta marrateni marrateni haka nan kuma ya kawo ta tsalatu marratin din an gane kuma ya kawo wanda take wake da shinkafa wani gurin a wanke shi sau biyu wani gurin a wanke shi sau uku na'am وله ز- وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن malam yace amma walahu jam'u zalika mai alwalla ya samu ya haɗa kurkurar baki da shaƙa ruwa ya yi su dukkan su fi gharfatin wahidatin a cikin kwamfata guda ɗaya tal ya samu dukka ya ciko ruwa a hannun shi da ya kurkura bakin shi sau ɗaya ya tohas kuma ya shaƙa ruwa da sauran ya samu ya yi haka nan an gane ku a ɓangaren abin da ya shafi kurkurar baki da shaƙa ruwa wato mai alwala yana da damar ya yi waɗannan dukkaninsu wanda muka eh, ambata a baya ya ce amma kuma daga ƙarshe wani hayatu ahsan wato mai alwala ya kai makura ya kurkure bakin shi sau uku ya shaƙa da da kwamfata uku ya shaƙa ruwa a hancin shi sau uku da kwamfata uku wannan ahsanu shine mafi kyawu a abin da yake so ya tabbatar maka a nan shine kamar yadda mai a a mai littafin jawahirul ikilil wato ya kawo cikin shirin muhtasar khalil an gane ko da ya ce wa fi'iluhuma an gane ko a wa fi'iluhuma bi wahidatin ajsa'u kama qala na dai manta amma yace sittun bi sittin afdalu min sittin bi thalathin wato sittun bi thalathin afdalu min sittin bi ithnaini sittun bi ithnataini afdalu min sittin bi wahidatin wato abin da yake nufi da sittin bi sittin afdalu min sittin bi thalathin a sittin bi sittin wato ka ka yi kwamfata guda shida saboda ka shaƙa ruwa sau uku ka kurkure bakinka sau uku shine sittin bi sittin kurkure da baki sau uku da shaƙa ruwa sau uku ka yi su waɗannan guda shidda bi sittin da kwamfata ruwa guda shida to afdalu ya fi sama da kayi min sittin bi talatin sama da kayi kurkurar bakinka sau uku da shaƙa ruwa sau uku bi talatin da kwamfata guda uku salasu garafatin shine idan ka ɗako ruwa in ka kurkure bakinka haka allo ka shaƙa ruwa ɗaya kenan allo ka yi in ka yaka ka yaka dukan su ka yi su jami'i kenan ka yi guda uku ka kwamfato sau uku amma kuma ka shaƙa ruwan ka kurkure bakin da su sannan kuma ya ce sittin bi salatin afdalu min sittin bi ne. wato kai waɗannan guda shidda da wannan kwamfutar guda uku da muka faɗa to ya fi sama da ka yi su guda shidda nan da kwamfata guda biyu ka ɗako ruwa sau ɗaya a hannunka na dama in ka ɗauka ka kurkure bakinka ka zauda ka kurkure ka zauda ka kurkure ka zauda sai kuma loka ɗauko wani ruwan na biyu shi kuma ka shaƙa ka shatas ka shaƙa ka shatas ka shaƙa ka shatas to ya ce sittin bisnataini afdalu min sittin bi wahidatin wato ka yi waɗannan guda shida kurkurar baki uku da shaƙar ruwa sau uku a hanci ka yi su da a abin da ya shafi kwamfatan nan guda biyu kamar yadda muka faɗa a wannan siffa ta ƙarshe to ya fi ka yi su dukkaninsu da da kwamfata guda ɗaya shi ne da ya ce wala hujan zalika fi garfatin wahida to wannan ita ce siffa ta ƙarshe a wajen isuwa kenan mataki mataki ne abu idan mutum ya huce wancan matakin ba zai iya yin shi ba to sai kale kasa da na ƙasa da shi to in ya kasa da na ƙasa da shi kale kasa da na ƙasa da shi an gane ko tun da matakan kusan guda hudu ne na'am ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا إن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا to shikenan to yanzu malam bayan ya gama bayani akan sunna ta wankewa hannaye zuwa ga mabambaral hannaye da kuma sunnar kurkurar baki da kuma bayani akan sunnar shaƙar ruwa a hanci da shatarwa sun maya hudulma a biyadaihi sannan kuma yana ɗokar ruwan biyadaihi da hannayen shi guda biyu jami'an ga baki ɗayansu in sha'a idan har ya ga dama idan yana so zai iya ɗokan wannan ruwa da hannayen nashi guda biyu ga baki ɗaya an gane ku? wa in sha'a biyadihi al-yumna idan kuma yana so sai ya shigar da hannun nashi na dama shi kadai a cikin ruwan idan ya shigar da shi a cikin ruwan fa yaj'aluhu fi yadayhi jami'an kuma sai ya dora shi sai ya zuba shi a cikin hannayen nashi guda biyu ga baki ɗayan su na'am
ثم ينقله إلى وجهه ويغربه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته ثم ينقله إلى وجهه sannan kuma sai ya ciratar da wannan ruwa ya kai shi zuwa ga huskar shi wato bayan ya zuba su a hannayen shi guda biyu ba wasa zai yi da su ba huska zai nufata sai ya kai wannan ruwa zuwa huskar shi fa yufrihuhu alaihi sai ya kwarara wannan ruwa akan huskar shi ghasilan lahu biyadayhi halin kasancewar shi yana mai wankewa fuskar wannan tashi da wannan ruwa biyadaihi da hannayen shi guda biyu na'am وهده منابت min a'ala jabhatihi wato zai fara ne daga saman goshin shi a zai fara wankewar daga saman goshin shi ba daga ƙasa ba ake farawa a kowace gaba idan za a fara wanke ta ana fara ta ne daga samanta sannan a yi ƙasa in za ka wanke hannu daga yana za ka fara Mm, na
ana mawarin alwana ko kuwa na na dai wannan bayan na farilla na wanda ake kawa na na daga nan da kuma
na
wancan wani hannu wajen da zan da na sai a tashi na to shine awwalu shay'i daga nan ake farawa na in aka ce farkon kai a nan kenan na in aka ce farkon huska na nan kenan na in aka ce farkon hannu nan kenan in aka ce farkon kafa nan kenan to duka in za a yi alwala daga nan ake farawa to amma in mutum ya yi ya sunkuyar da haka alwallarsa ta isar mishi amma sai dai ya munana wannan shine abin da malamai suka tafi a kai na'am an gane ku wa hadduhu manabitu sha'ri ra'sihi ila darafi zaqanihi wa dawra wajhihi kullahu malam yace wa hadduhu to iyakar fuska wato zai maka ta'arifin fuska yace huska idan aka ce maka huska ka yi ta hadidinta shine manabitu sha'ari ra'asihi shine tun daga farkon mabubbugar gashin kai na mutum wanda yake na al'ada mabubbugar gashin kai wanda yake na al'ada ila tsarafi zaɓanihi hal ya zuwa tsinin wato haɓar shi wannan shine huska ta ɓangaren tsawo kenan maɓuɓɓugar gashin kai na al'ada wanda kashi gomiya tara da biyar cikin ɗari na mutane a nan za ka ga gashin kansu yana tsayawa ta ɓangaren abin da ya shafi gaba wanda bai shiga kuma bai shigowa akwai a ganmu wanda za ka ga gashin kanshi ya sauko har goshin shi kaɗan to wannan ba a aiki da irinsu saboda su 'yan kaɗan ne idan an haɗa su da wanda gashin kansu yake daidai akwai irin malam asla'u wanda za a gan shi shi kuma yana da sanko shi in za a biya tashi ga baki ɗaya halkan nashi ma kusan huska ne an ga tun da shi gashi gashin kan kusan rabin rabin kan ga baki ɗaya da ya gaba a baya da gashi to waɗannan dukkaninsu su 'yan kaɗan ne idan aka haɗa su da wanda suke masu yawa an gane ko to shine yace iyakar shi ta fuskar abin da ya shafi tsawo daga mabubbugar gashin kai na al'ada har ya zuwa tsinin haɓar shi wannan kuma liman laisatu lahu lihiya wanda ya zamanto baya da gemanya amma wanda yake da gemanya a wajen wankewa alwala a a wajen wankewa huska a cikin alwala to in gemanyar tashi ba ta da kabri gemanya ce wanda take yar kaɗan to wannan hal ita za a sa ciki ma'ana har ya zuwa ƙarshen gemanya shi kenan in kuma ta zamanto tana da kabri to abin da yake wajibi a kan shi shine wato zai ɗan cuccuɗa ta amma ba wajibi ba ne ya wanke ta an gane ko? na'am min haddi azma to amma kuma da ya ce wa daura wajihi kullahu na min haddi azmai lahayaihi ila sudughi- ila sudughaihi yawwala ya ce wajen faɗi ku abin da ya shafi faɗi ardan shi kuma shine daura wajihi kewayen huskar shi gabaki ɗaya kullahu dukkaninsa gabaki ɗaya waɗansu daga cikin malamai wajen ta'arifin faɗin huska suna cewa ma bainal uznaini abin da yake tsakankanin kunnen dama da na hagun daga ɓangaren gaba wannan shine ake ce da shi huska faɗinta kenan to in aka ce za a wanke huska a cikin alwala kenan bayan kunne wajen nan din ba sa shiga ba sa shiga wajen wankewa fuska an gane ko min haddi azmai lahayaihi tun daga iyakar wato kashishuwa guda biyu na mukamukansa waɗannan an gane ko na mukamuki waɗannan kashishuwan guda biyu to tun daga nan ila su da hal ya zuwa wato tare da kayakayen shi suduku kwa shi ne kashin da yake tsakankanin kunne da nan wannan kashin shi ne ake ce da shi a suduk an gane ko to har ya zuwa tsakankanin kayakayen shi wannan dukkanin shi fuska ce na'am نعم ويمر يديه على ما جرى alama gara على ما جرى نعم من ظاهر أجفانه malam ya ce wa yumirru yadaihi wato yana shuɗar da hannayensa guda biyu alama gara akan abin da ya ɓuya min zahiri ajifanihi na bayan ajifanihi wato marufan idanuwansa aljafan wato shine murfin ido wannan نعم an gane ko نعم to abin da ya yi za a ga wani wannan murfin idon nashi yana da kwalmi sosai to sai ya shuɗar da hannun shi da kyau نعم saboda ruwa ya shiga gurin kalaje ya yi alwala saboda gurin yana da ɗan kogo kaɗan ya zamanto ruwa bai shige shi ba نعم to sai ya yi taka tsantsan wajen wannan ya shigar da da hannayen shi a ciki na'am نعم وأساره جبهته sannan kuma wa asariri jabhatihi yana shuɗar da hannayen shi ala asariri jabhatihi akan wato marhi na goshinsa asarir shine wanda idan ka daga kanka haka wannan abin shine ake ce da shi asarir نعم in gane ko shine waɗansu ke ce mishi wahiyar takami shullati ta kunu alal jabha نعم wato naɗe-naɗe wanda take kasancewa akan goshi نعم to a lokacin da mutum yake alwala ya kula da kyau saboda wani za a ga shi ko bai daga ba kan shi kawai haka ne gurin yake نعم to in yace zai yi haka kawai kada zai iya wani gurin ruwa bai shige shi ba to amma da kyau ya shuɗar da hannayen shi a gurin ya zamanto ya wanke shi da kyau saboda kale bar wata lum'a a gurin na'am نعم وما تات مارنه من ظهر أنفه wa ma tahta marinihi a sannan kuma zai wanke ya kula da kyau wajen shudar da hannayensa akan abin da ya shafi ma tahta marinihi abin da yake kalkashin zozan hancinsa نعم abin da yake- idan aka ce almarin wannan shine almarin نعم an gane ko zozan hanci wannan نعم to abin da yake kalkashinsa shine nan kenan watara an gane ko نعم ma bayan da makhirin abin da yake tsakankanin kawala hanci guda biyu nan gurin in mutum bai sa hannun shi a nan ba ya goga zai iya wa in ruwan ya sauko in mai babban ah, marin ne نعم in ya sauka ba zai sauko nan ba sai ya dan huce gaba kaɗan نعم to shine ya shuɗar da hannun shi a irin waɗannan guraren نعم يغسل نعم فصلكم.
na ya gusilu wajahahu haka za tsalatsan نعم malam ya ce ya gusilu wajahahu tsalatsan نعم to yana wankewa fuskar shi sau uku haka za a kan wannan siffar da muka zo da ita ma'ana kamar yadda muka zo da ita a nan to haka zai wanke fuskar shi sau uku a kowata wankewa ya kula da waɗannan guraren gabaki ɗaya نعم to idan ya haka ya sauke wa kanshi نعم na'am ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه Mm, بكفيه mm.
ليداخلها الماء malam ya ce yankulul ma'a ilaihi wato yana ɗaukar ruwa ilaihi wajibi ne ya ɗauki ruwa zuwa ga gurin da zai wanke ɗin نعم wa yuharriku lihiyatahu fi ghasli wajhihi malam yace kuma yana mammotsa gemanyar shi fi ghasli wajhihi a cikin wankewa fuskar tashi yana mammotsa ta ya dinga- ya dinga ɗan kakkama ta yana ɗan caccaje ta da kyau نعم an gane ku نعم bikaffaihi da tafuffukan hannayen shi guda biyu نعم liyudakhila halma'u saboda ruwa ya shige ta da kyau نعم an gane ku نعم li daf'i sha'ari shine na gane ya ce ko li rafi sha'ari Mm. amma yana ga a- a waɗansu nusuka ɗin lidafi sha'ari ne na'am lidafi sha'ari lima yulaqihi min alma'i na'am saboda tunkuɗewar da gashi yake yi wa abin da ya haɗu da shi na ruwa mm, idan ka zuba ruwa akan gashi to gashi tunkuɗe shi yake baje ya sauka ba tare da ya jika gurin da kyau ba mm, Eh, shi gashi faɗa suke da ruwa Mm.
to dole kai kuma sai ka ɗan gyara gashin da kyau saboda ruwan ya shiga mm, ko kuma li rafi'i sha'ari saboda ɗokewar gashi mm, lima yulaqihi ga abin da yake haɗuwa da shi minal ma'i na ruwa mm, saboda gashi sai ya ɗoke shi ya kawar da shi ya ya, ya ajiye shi a share da mm, an gane ko Mm.
kai ga inda kake so ruwan ya shiga shi kuma gashin ya hana shi Mm.
ya ɗoke shi ya kai shi wani guri na'am, an gane ko li dafi sha'ari wannan ita ce nusuka wanda ita ce mafi shahara mm, din yawanci a tsamaru dani haka take zawa da shi na'am.
na'am وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك malam yace takhaliluha tsatsefewa gemanya wanda take mai kabri gemanya mai yawa laisa alaihi fil wudu'i ba wajibi bane akan mai alwalla hakanan ba mustahabi bane akan mai alwalla ya tsatsefe ta fil wudu'i a cikin alwalla نعم fi qauli malikin wato a cikin fatawa ta al-imamu malik نعم a al'imamu malik mashahuriyar magana daga wajensa idan ya zamanto mutum yana da gemanya wanda take mai kabri gemanya mai girma ba wajibi ba ne a kan shi ya tsatsefe ta a cikin alwalla نعم na'am ويشري عليها يديه إلى آخرها mm. wa yujri alaiha yadaihi wato wa yujri yadaihi yana gudanar da hannayen shi guda biyu نعم alaiha a saman a alaiha a saman wannan gemanyar tashi نعم yana gudanar da hannayen shi guda biyu akan ita gemanyar ila akhiriha hal ya zuwa ta.
نعم an gane ko wato zai ɗan ja ta da kyau bayan ya jika hannayen shi da hannun shi da ruwa sai ya ja ta da kyau inda tana da kabri kenan نعم amma irin yar karama ce irin ta tamu ta nan نعم an gane ko to sai ya tsatsefe ta نعم ba zai ce ba to ai al-Imam Malik ya ce makruhi ne a ko ya ce ai walaysa alayhi takhliluha fil wudu'i fi qawli Malik gashi na a risala ba sai kai nesa ba نعم a'a wannan da yace takhliluha yana magana akan al-lihiyatul kathifa نعم gemanya wanda take mai kaburi laysa kullu lihiyatin ba kowace gemanya yake magana akai ba akwai al-lihiyatul kathifa akwai al-lihiyatul khafifa hunaka farqun bainahuma fil hukm wato akwai saɓani tsakankaninsu a wajen hukunci idan khafifa ce ya jibu alaihi ta khalilu hafil wudu'i amma katifa fa inna ma ya jibu ta khalilu hafil gusri la fil wudu'i amma fil wudu'i fa innahu yujri alaiha yadayhi an gane ko نعم kama huwa mazkurun fi hadha al-mawdi' ina ganin shine darasin ko to alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadar kifaya
نعم